fara da karatun ban jiki ina aka kwana shafi na nuna sha bakwai to bismillah rahman rahim wa idza kana bil akasi kamar to haka ne to wai za ka rabu akasi idan zama akasin haka ai kana zalikal wasadu mawru'an fi sugura mahmuda fil kubra ya zama shi ne tsakiyar shi ne wanda ya ba da hukunci a gariya sugura ya zama kuma shi aka ba da hukunci a kansa a gariya babba fa wa shakalun rabi an sami shakali na hudu kenan wa huwa ba'idun anil aqali wannan shakali na hudun nan yana nesa da hankali wa أصول الانتقال منه إلى المطلوب إلا بعد أكثر الترتيب أو أكثر المقدمتين turuwa da gare shi zuwa abin da ake so aka fa hujja a kansa yana da yan wuya sai fa in an sake tsara ko kuma a ɗau muƙaddamar babba ta koma ƙarama ƙarama ta koma babba a sugura kubra na hau ina misali kullu insanin hayawan anan insanu shine a mahamuli a ƙariya ta farko ko ƙariya sura haiwanin kuma shine maururi shine maururi wa kullu nadiqin insani to anan kuma a ƙariya ta biyu sai zamo shi mahamulin a ta farkon ya koma maururi anan kaga kenan wato ya zamo an sauya kenan an sauya kenan dukkan mutum duk mutum mai rai ne duk kuma mai magana ashe mutum ne duk abin da yake mai magana mutum ne wato abin da zai yi mai tunani magana to mutum ne to daga nan me za a samu istintaji tunda an ce dai dukkan mutum mai rai ne ya zama ba wani mutum da za a ce ba mai rai ba ne an ce kuma duk wani mai tunani ko mai magana mutum ne to ashe dole a cikin muta a cikin masu rai akwai mai magana shine natijar da za a samu a nan shine fa ba'arul hayawani na dubu ashe wasu a cikin masu rai wani abu a cikin mai rai mai magana ne ko mai tunani ne ko kuma a ce masalan duk wani mutumin kano bahaushe ne duk wani mutumin kano bahaushe ne dukkan wanda yake wato dukkan wanda yake mai zane a fuska to mutumin kano ne duk wani mutumin kano bahaushe ne duk wani mai zane a fuska mutumin kano ne to daga nan za mu samu cewa kenan ashe wa'yansu a cikin hausawa suna da zane a fuska a ce wasu a cikin hausawa suna da zane a fuska a koyaushe dai wajen kawo misali ba wai lalle ana bukatar sai ya dace da yadda abin yake a waƙi ba amma dai manufa a gano abin da ake nufi daga nan ko kuma aka ce dukkan mutumin kano musulmi ne duk wani mutumin kano musulmi ne wasu a cikin masu kuɗi mutanen kano ne wasu a cikin masu kuɗi a ko dukkan dukkan me wato wanda yake mai kuɗi kuma mutumin Kano ne ashe kenan wasu a cikin musulmi masu kuɗi ne kenan ya zama dole wasu a cikin musulmi dole masu kuɗi ne wai za ka na mahmulan fihima idan kuma ya zamo duk shi aka yi hukunci a kansa a ƙariya ta farko da wadda take ta tsakiya ga washakar sani wannan shine sura ta biyu na'am ina misali kullu insanin hayawan duk wani mai rai duk wani mutum mai rai ne duk wani mutum mai rai ne wala shi amin alhajari bi hayawan ba wani abu wanda yake dutse da za a ce mai rai ne da abin da yake mai dutse ba mai rai ba ne wala sha min al-insani bi hajarin kenan ashe ba wani abu cikin mutane da za a ce dutse ne tunda an ce duk wani mutum ai mai rai ne an faɗa kuma duk wani dutse ba da za a ce mai rai ne to ashe kenan ba wani mutum da za a ce shi dutse ne shine anan abin da yake mahmuli a ta farko ya zo mahmuli a ta biyu to wai za ka na wuro an fi ma idan zama mawuri a cikinsu huwa shaklu salis wato shine shakali na uku na ƙarshe kenan na wa kullu insanin hayawan wa kullu insanin nalik kamar yadda aka ce duk wani mai mutum mai rai ne duk mutum kuma mai magana ne babu hayawan na da ya zama kenan dole a ce wasu cikin masu rai masu magana ne wasu a cikin masu rai masu magana ne to wannan kenan an gama bayani akan al-ashkalul arba'atu an faɗa wa innan dai ashkalul arba'a daga gare su ne ake dora kiyasi kuma kowane shakali kowane shakali yana da surori goma sha shida saboda za a samu hudu sau hudu dangane da yadda aka faɗa a baya kaga ya zama akalla za a samu surori goma sha shida sha shidan ma kuma har sau biyu ya zama kowanne yana da talatin da biyu to amma a talatin da biyu din nan akwai wanda ake samun intaji a ciki akwai wanda wato ke bada natija akwai wanda baya bada natija wai za ka na dalilu murakkaba min alqara'il mutasilati aw munfasilati to wannan dai wanda aka gama bayani a kansa shine wanda ake kira kiyasi ikitirani to akwai kiyasi kuma wanda ba ikitirani ba shine za a yi bayanin sa anan idan dalili ya zamo an gwama ne daga ƙariya wadda take mutasila ko ko munfasila to yi sama bi kiyasi istisna'i to wannan za a kiran sa kiyasi istisna'i misalin mutasila misalin ƙariya wadda take mutasila na kamar a ce kullama kana hazar shau insanan kana haiwa na gyara ne anan insanan duk sanda wani mutum wani abu ya zama mutum to lalle ko zai zama mai rai duk sanda wannan abin ya zama mutum to lalle ko zai zama mai rai lakin na insani sai dai gashi an tabbatar mutum ne bai kuna haiwa na shi lalle ya zama mai rai ko a ce duk wani duk sanda aka ce wannan mutum ɗan jihar Kano ne to lalle kan bahaushe ne to amma an tabbatar cewa shi dinnan ɗan jihar Kano ne ashe kenan ba makawa za a ce shi dinnan bahaushe ne wace da sallah aka ce mutumin Kano ne to ai lalle musulmi ne to shi ko wannan musulmi ne ashe wato shi ko wannan gashi mutumin Kano ne ashe ko lalle musulmi ne kenan ashe ko lalle musulmi ne aulakin da wulai su bi haiwanin fala yakunu insana ko ko shi dinnan ba mai rai bane ashe kenan shi ba mutum bane shi dinnan ba mai rai bane ashe shi dinnan ba mutum bane ko a misalin da muka kawo amma kuma shi dinnan ba musulmi bane ashe kenan tunda ba musulmi bane ba mutumin Kano bane tunda an ce duk mutanen Kano musulmi ne ko a shi dinnan ba Bahaushe bane ashe ba mutumin Kano bane tunda an ce dukkan wanda za a samu mutumin Kano to zai zan Bahaushe to wannan shine misalin kariya wadda take muttasila wadda abun biyu za yi haɗu a ce masalan bahaushe mutumin kano ko ba mutumin kano musulmi ko bahaushe musulmi ko a ce a meran ne kuma mutum misalin munfasila ta haƙiƙiya misalin wadda take munfasila kuwa ta haƙiƙa na hau kamar hazar adadu in ma zaujin ko in ma farda wannan adadin ko dai ya zamo cika ne ko ya zamo mara lakin na hu zaujin sai dai cika ne falatul fadl ashe kenan ba mara bane wannan adadin irin ne shi yasa ba da za a iya zama odd tunda adadi duk wani adadi duk nan ba ko dai ta zama odd ko even tunda wannan adadin wato even ne ashe kenan ba odd bane ba fardu bane aulaji na fardun falatul fadl ko ko tunda wannan adadin ya zama odd ashe ba wato fardi ne ba zauji bane aulakin na hulasa da zaune ko ku cewa a'a ba eban bane ba wanda zai karɓi rabuwa biyu ne bane ba tare da karaya ba fa hukurun lalle ya zama fardi aulakin na hulasa da fardin fa zaune ko ku a'a shi din nan ba fardi bane ba od bane ya zama kenan eban fa fi hada fa fi munfasilat haqiqiyya a munfasila wadda take ta haqiqa wadda dole bayan da za a yi a ce an haɗu kamar wannan ba da za a ce an samu wani adadi wanda za a ce cika ne kuma mara dole adadi in ya zama cika to ba mara bane in ya kuma zama mara ba cika bane yuntiju istithza'u aini ahadihima a naqira al-akhar in aka tukace ɗaya daga cikin su to sai ya fa'idantar da akasin ɗaya wato ahadin min az-zawji aw al-fardi shine ko dai ya zama cika ko mara aka ce an ce ba cika ba ne to lalle ya zama mara ko kuma aka ce lalle ba mara ba ne to ai ya zama cika wani tudu na kirar a hade ma ainihin a in aka kawo cewa lalle ba kishiyar ɗayan ba ne to ya fa'idantar da ɗayan wato aka ce aiko ba cika ba ne to aiko dole ya zama mara ko aka ce a ba mara ba ne to ai dole ya zama cika wa hadha huwa wajhu kasabati istisna fil qiyas istisna al murakkabi min al mufassila wannan shi yasa ake samun yawan fitarwa daga akiyasi na fitarwa wanda yake ana an ka gwama shi daga gariya mufassila ita ce wadda bayan da za a yi kusa ko biyan a ce sun haɗu sabanin wadda take mutasila wadda su abu biyan za su iya haɗuwa kamar a ce bahaushe ne musulmi ko bahaushe mutumin kano ko kuma mutumin kano musulmi to kaga duk wannan abu ne wanda yake zai iya haɗuwa amma wanda yake bayan da za a iya haɗu shine wadda take a ba mu tasila ba mu fasila kenan kama zamowar adadin cika ko zamowar samara to a tamrin ga sabarwa a jim'an al'asilati al'atiya kitabata to wannan tambayoyin da za su zo su ake a rubuto amsar su tambaya ta farko a rufin ƙarya wa bayyan anawa a hassalasa ma ta'rifat wal amsila ka kawo ta'arifin ƙarya kuma ka bayyana nau'o'in ta uku wanda kowane nau'i ka faɗi ta'arifinsa ka kawo misalinsa wannan kenan an ce a rubuce ake bukata a zo da shi saniya tambaya ta biyu ma yana samun salasa lilmin fasilati me ya raba rabai guda uku ga wanda take kariya mun fasila wa masillaha ka kawo misalinta ka kawo misalinta shine ana cewa akwai mani atul huluwi akwai mani atul jam'i akwai kuma mani atul huluwi wal jam'i mani atul huluwi ita ce wanda za bayan da za a yi a ce abun bai dau ɗaya daga ciki ba amma dai a ba lalle ba za su iya haɗuwa ba ma kamar misali a ce wannan mutumin ko dai gajere ne ko kuma ba fari ba kaga bayan da za a yi a ce wato yawon funta daga dukkaninsu biyu dole ana ganin zai ɗau ɗaya in ya zama dole za a ɗau ɗaya amma dole ne a ɗau ɗaya amma ta yi ma a ɗau duka guda biyu ko a ce wannan ko dai fari ne ko dai fari ne ko kuma ya zamo gajere to kaga wannan zai iya wato bani a turu shi ne wanda bayan da za a ce babu ɗaya daga ciki amma kuma tayi ya zamo duka biyun akwai amma abin da yake akwai dai bayan da za a ce ba ko ɗaya a ciki dole sai an ɗau ɗaya daga ciki amma biyun ma tayo ya zamo an ɗauka ta yi zama da abin ya ɗauka ma da aka jami ko ita ce wanda ba yanda za a yi a ce an haɗa amma ta yi zama kuma ya babu ɗin biyu kamar a ce misalin da na fara kawa kenan a ce wannan ko dai ya zama fari ko ya zama gajere ko dai ya zama wato ma da aka jami shi ne ce ko dai ya zama gajere ko ya zama fari to kaga ta yi ma ya zamo ya haɗa duka ɗin ya zamo farin ne ya zamo gajeren ne to kuma akwai mani atul jam'i wal huruwi ita ce wanda bayan da za a yi a ce an haɗa duka biyun amma kuma bayan da za a yi a ce ba a ɗau ɗaya daga ciki ba bayan da za a yi haɗa biyun amma dole sai an ɗau ɗaya daga ciki kamar a ce wannan ko dai ya zamo fari ko ba fari ba Tun bayan da za a yi a ce ya haɗa zamowa fari da kuma zamowa ba fari ba. Bayan da za a ce ya haɗa zamowa fari da ba fari da zamowa ba fari ba, amma dole ya ɗau ɗaya daga ciki, ita ce ko ya zamo farin ne ko kuma ya zamo a'a ba farin ba. Bayan da za a ce wannan abu yana da launi, amma shi ba fari ba ne shi kuma ba wanda yake shi ba fari ba ne shi kuma fari ne dole in bai zamo fari ba zai zamo ba fari ba kuma bayan da za a same shi a ce bai ɗau ɗaya daga cikin wannan ba duk wani launi da ba fari ba ai ba fari ba launin da yake fari kuma shi kuma ba za a ce ai wannan ba fari ba ne shi yasa dole sai ya dau ɗaya daga ciki shi yasa akwai mani atul jam'i amma kad yakunu haliyan min al min huma wannan ita ce mani atul jam'i ya zamo ba ba za ta yi a hada ba amma ta yi abun ma ya zamo gaba ɗaya bai da su ba amma ba zai iya hada biyun ba ba zai iya hada biyun ba kamar misali haza هذا الشيء إما هجر وإما إنسان wannan abin ko dai dutse ne ko mutum to wannan ma da fi jami ce bayan da za a ce abu daya dutse ne kuma mutum amma kuma ai ta yi ma ya zama ba dutsen ba ba mutum ba kamar me kamar bishiya bishiya ai ba mutum ba ce ita ba ba dutse ba wannan shine wadda ake mani atul jami'i mani atul jami yau misalin mani atul jami kenan misalin mani atul jami wal hulul ko shine kamar a ce wannan abin da yake jiki ko dai mai motsi ne ko kuma baya motsi to ba da za a sami jiki wanda za a ce shi din nan baya motsi kuma ba kawai yake ba dole in baya motsi to yana kawai dole in yana kawai to baya motsi ba kuma yadda za a yi a wakatance a wakaci ɗaya yana motsi yana kawai to kaga wannan mani atul jam'i wal kulu kenan mani atul jam'i wal kulu yau mani atul jam'i wal kulu amma akwai kuma wanda take ita mani atul jam'i ce mani atul kulu ce mani atul kulu ce kamar a ce wannan abin ko dai ya zamo dogo ne ko kuma ya zamo gajere ko ya zamo gajere ko ya zamo fari ne gajere to kaga wannan ta ya zamo ba dogon ba ne amma fari ne gajere wanda yake fari gajere ai shi ba dogo ba ne amma ta yi kuma a samu wanda yake dogo ne amma fari to mawar farko bayanan kiyasa da kitirani wal istisnai amma dai cewa aka yi a rubutu me bambanci tsakanin kiyasi itirani da istisna'i bi itibaril ajzai dangane da juz'a to an faɗa a baya ko wasilil ashkali arba'a wa lil qiyas istisna'i ka kawo misali ga shakalai guda hudu da aka faɗa ka kawo misali kuma ga kiyasi wanda yake istisna'i alhamdulillah an zo ƙarshen ita na farkon kenan su gura ko za a shiga cikin wasta kenan wadda a ɗin za a ƙara kawo bayani akan waɗan abin da muka karanta a nan yau za a ƙara kawo bayani akan abin da muka karanta a ita sukura to alhamdulillah sai wanne